Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau a biyu ga watan Rabi'u Sani shekara ta 1447 Hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan Septemba shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 68 a cikin wannan littafi mai albarka Zadul Mustaqni. wanda muke gabatar a wannan masallaci na Usman bin Affan ko gadon daya kan Najeriya muna cikin bayani akan sifar sallah yadda ya kamata a yi ta muna cikin rukunin sallah muna rukuni na Fatiha karatun Fatiha idan za ku iya tunawa mun tsaya ne a satin da ya wuce dangane da cewa ita Fatiha dole ce a cikin sallah kuma dole ne kowace raka'a sai an karanta mata Fatiha duk da dai hadisi ya zo cewa duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah to sai wasu malaman sai suka dauka cewa kenan idan ka yi fatiha guda daya a cikin sallar ka to ka sauke nauyi to wannan ra'ayin mai rauni ne kuma daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan fahimta akwai imamu na malik rahimahullahu ta'ala wanda yake ganin halaccin isqat jefar da karatun fatiha a wata raka daga cikin koyi matuƙar mutum ya karanta a wani wuri da haka sahihin zance labudda min qira'atil fatiha fi kulli raka dole ne sai an karanta fatiha a kowace raka duk wanda ya wata raka bai karanta fatiha ba to sallarsa da baki ɗaya wato ta lalace kuma ba za a karɓa ba sai shi karatun wato fatiha ɗin akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa za a iya wullar da fatiha a jefar da ita a cikin rakoyin nan guda biyu na ƙarshe shi ma yi muni magana a kai a wannan zance-zance ne wato wato bai da ƙarfi zance ne mai rauni kwarai-kwarai da gaske duk da sun kafa hujja daga abdullahi ɗan abbas kamar yadda aka rawaito daga maliku Allah ya masa rahama wanda wannan shi ma mun faɗa ra'ayi ne wanda yake khilafu as-sahih ya saba ra'ayi ingantacce ibn umar da aka rawaito daga gare shi cewa ya ce a iya jefar da fatiha a cikin akwai ƙarshe an yi masa uzuri da cewa wala Allah hadisin da ya zo ke magana kan wajibcin karatun fatiha bai zo masa ba to wannan shine da haka dole ne a karanta fatiha a cikin kowace raka karatun da muka tsaya kenan to yau matsala ta biyu da za mu tashi anan shine menene hukuncin karatun fatiha wanda yake sallah shi shi kadai kullun idan aka faɗi wani lafazi sai aka yi istisna'i sai aka keɓance wani abu to wannan abin da aka keɓance yana nuna cewa shi ɗin baya cikin hukuncin da aka faɗa fala taf'alu fala taf'alu kakkui duk yi karatu bayan liman illa istisna'in kenan bi fatiha ta kitabi sai fatiha to tunda kaga an samu ikhraj an fitar da wani hukunci wanda shi ban da shi to kaga za a karanta fatiha kenan kar wanda ya zauna a cikin masallacin nan gabaki ɗayan ku sai wanda ya saka hula me yake nufi duk ku tashi ku fita marasa kuluna amma me me hula ya zauna wannan al-istisna in an yi istisna'i wannan ikhraj ne libali wato al-lafz na wani bangare wato ma ya tana wani hulafz gai abinda lafazin yake dauke da shi ga Allah ya fadda fatiha ya ce ban da ita da haka a karanta fatiha yanzu Allah tun da ya faɗi wannan hukunci to muna kai lalle ma mu da mai sallah shi shi kadai za su karanta fatiha to menene hujjan wanda suka ce ba dole ba sai an karanta fatiha kuna tsammanin da ka suka faɗa waɗanda suka ce ba dole ba su maliku ke su abu hanifa wanda suka ce karatun fatiha ga mamu ba dole ba ne mai dalilinsu suka ce a'a ga hadisi manzo Allah ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imamu lahu qira'a man kana lahu imam duk wanda yake da liman fa qira'atul imam lahu qira'a karatun liman dinsa ya zama karatunsa ko ba gane ma'anar ba wanda duk yake da imam karatun liman dinsa shine karatunsa to yace dan me za a lazumta masa wani karatu bayan annabi ya riga ya ce karatun liman dinsa karatunsa ne Hai, yau za a buga fa, ya za a yi ke Sai ni matsala, shi hadisin wato jamhurin majoritin malaman hadisi duka sun ce hadisi ne mai rauni. Kash, hadisin man kana lahu imamu, fa qira'atul imami lahu qira'a hadisin ba da kyau. Hadisi ne mai rauni, don haka tun da ya zama mai rauni ba za a kafa hujjar shi da ya inganta ne to za a gwara a gaya za a yi suka ce yana da rauni kwarai da gaske hafiz ibn hajar al-asqalani ya yi bayani akan rashin ingancin wannan hadisin duk da cewa a cikin malaman hadisi akwai wanda ya ce hadisi ne hasan ya ce in an duba shaidunsa ɓangarori da yawa da hadisin ya zo zai iya zama hasan to shi kenan bari mu ji don daɗin musu da jayayya mu ɗauka ma hadisin ma hasan din ne ko ai wani zai makale ce eh an yadda malaman hadisi sun ce mai rauni amma kuma wasu sun inganta shi da haka ni ba zan yi karatun ni ba zan yi karatun fatiha bayan liman ba saboda man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a to idan mun ɗauka hasan din ne hadisin annabi ya ce lallai wanda yake da liman kira karatun liman karatu ne gare shi to abin da ake nufi a nan kenan hadisin dan kar ya ci karo da wancan hadisin ina fatan kuna fahimta sai a ce annabi yana nufin duk wanda yake da liman karatun liman din ya zama karatu ne gare shi amma a bisa karatun sura ba sai ya yi sura kar ya wahal da kansa in dai ma ba'adal fatiha ne shi yasa idan liman ya ce wala dolin in ka ce amin in ya ce sabbi hisma rabbika al'ala surat al'ala to kai ba sai ka karanta sabbi hisma rabbika al'ala ba in ya karanta qul huwallahu bayan fatiha kai ba sai ka karanta ba in ya karanta wata sura kai ba sai ka karanta ba amma ko yana fatiha sai kai fatiha saboda hadisin bai dauke maka nauyin karanta fatiha ba kenan ko za mu yi aiki da hadisin man kana lahu imamu fa qira'atu limam lahu qira'a banda karatun fatiha an nau an dauke maka karatun sura ne hadisi yake nufi ba wai karatun fatiha ba da haka kenan duk abin da ba fatiha ba shine aka dauke maka wannan shi fuska ta biyu wannan hadisin a wasu malamai suka ce ai shi ne ya zo daga ƙarshe bayan annabi wataran ya kama doka la'allakum taqra'una khalfa imamikum kuna yin karatu a bayan liman din suka ce na'am sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab kar ku karanta sai dai fatiha ko suka ce to wannan hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a shine yazo daga ƙarshe kenan ya goge wancan ya goge wancan hukuncin illa bi fatiha ta kitabun da shine zo na ƙarshe to wannan malamai suka ce ayya ai an bincika babu wani dalilin da ya nuna wannan hadisin din shine na ƙarshe babu kuma ba a kafa hujja da tarihi akan wani hadisi ya goge wani sai da hujja ingantacciya tabbatacciya babu wani a cikin sahabbai da ya ce wannan hadisin a ƙarshen rayuwar annabi ya faɗe shi sallallahu alaihi wa sallam babu wannan dalili dan haka hadisan da suke nuni akan wajibcin karatun fatiha waɗannan hadisai la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da sauransu da la taf'alu illa bi fatihatil kitab hadisi ne biyu dukkan su shine ingantattu idan kana bayan liman sai ka karanta fatiha yan uwana abin da za mu rufe a kai ko kana bayan liman ana karatu na bayyane sai ka karanta dama na sirri ka ai za ka karanta duk wanda ya kuskura ana sallar azhar ya rufe bakin sa ya shiru wai yana bin liman ka kwafsa ka kwafsa ya za ka yi shiru liman yana ta fafata kai ma za ka fafata fatiha dai dan fita daga sabani sai ka karanta ta albashi surar idan baka da ra'ayin ka karanta za ka yi shiru shikenan sai ka yi shiru a karatun koye ma to a bayyana ma an ce dole ya karanta ina ga koye kuma da haka kuskure ne wasu masallata suke sai mutum ya zo sallar asar sai ga bakinsa ya yi shiru baya motsa baki baya karatu kuskure sai ka karanta fatiha kuskure ne idan kana bin liman yana karatu a bayyana kai shiru sai ka karanta sai ka karanta wannan kuma ya shafi mamu da mai sallar shi shi kadai kuma wannan sallar a bayyanan liman yake ko a koyi duk ɗaya ne kar ka manta dan uwana ina fa gaya maka karatun fatiha a sallah akan ka rukuni ne ina magana ne akan rukuni tushe ne duk wanda ya salwantar da karatun fatiha sa ba bai da sallah ne kar ku tafi nesa ba lalle sai ka karanta fatiha rukuni ne idan ba rukuni ko ba sallah sai an kawo shi to kai yanzu ko sabanin aka yi da wanda suka ce a karanta da suka ce a karanta ka zo ka jefa sallah ka cikin wallahu alamu walakin ka karanta mana ka karanta mana da haka lalle sai an karanta fatiha ku ɗauki wannan karatu ku ɗauki wannan saƙo abinda muka fa'idantu wajibcin karanta fatiha ga wanda yake bin liman a sallar bayyane ko a sallar koyi dole sai ya karanta fatiha ko da shi mamu ne daman in shi kaɗai kam ai ba magana ai dole ne sai yayi Allah sa kuna gane tai um, wani zai ce to daga cikin hujjojin suke cewa to yanzu ya za a yi da faɗin Allah wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ai Allah ya kafa doka ai Allah ya ce idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku nutsu ku shiru dan ku samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa ka kwarai kuwa cikin suratul a'raf ba ba ba wahala abu ne mai sauƙi amsar a nan gurin in ka ga dama za ka ce wannan ayar ba ta shafi karanta fatiha a bayan liman ba me ya dalili saboda annabin da aka saukarwa da ayar shi ɗin kuma ya faɗa ya ce la'allakum takra'una khalfa imamikum ba kuna yin karatu bayan liman din ku suka ce yace la taf'alu karku illa bi fatihatil kitab sai da fatiha bakin da ya karanta wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna din nan shi dai wannan bakin ne yace eh kar ai kenan ai shiru ko illa bi fatihatil kitab amma banda fatiha to me ne tashi hankali zancen ya fito To ga wani hujja ma da ya fi wannan ƙarfi. Matsala ce guda biyu. Wannan wannan umarni wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Umarni ne na me wajibi ko? Kenan hukuncin sa me wajibi. Karanta Fatiha kuma a cikin sallah rukuni ne. ka gane akwai bambanci tsakanin wajibi da rukuni. Wajibi ne ka saurari ƙur'ani ko? To kuma rukuni ne ka karanta fatiha a sallah. Yanzu mun samu cin karo tsakanin me? Wajibi da rukuni. Aka ce tsakanin wajibi da rukuni wanda ya fi ƙarfi suka ce ko haɗawa ba a yi rukuni shi ya fi wajibi nesa ba kusa ba. to ga rukuni ga wajibi wanne za ka ɗauka dogo ne eh an yadda an ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna eh an yadda wajibi ne to ni kuma ga rukuni a kaina na sallata sai na karanta fatiha da haka idza ta'arada alwajib wal rukun fa innahu yuqaddamu ar-rukn 'ala alwajib idan aka samu cin karo tsakanin wajibi da rukuni to shikenan yuqaddamu ar-rukn 'ala alwajib sai a gabatar da rukuni shine yake gaba da wajibi ina fata ana fahimta awwa to wannan shine abin da malamai suka faɗa Allah ya saka musu alkhairi yanzu ba ku da wani kaikayi ko lalle dole a karanta fatiha to wasu kuma suka ce to dan ka kubuta daga saba wa aya in kana jin dan dama dama damuwa ya za a yi ana karatu kana karatu to sai kai idan liman ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ba ya dan shiru yana numfashi ba sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin a zuciyar arrahmanir rahim kaga ai baka cika ruwa ya karanta ka karanta kaji daya wasu suka ce idan yace waladdallin kafin a ce amin ya shiru ya shiga ai ana samun wata satta ko jefa fatiyar ka wurin kaga ba shi kenan ai kaga baka yi karatu yana karatu ba wannan fa in ma ka sallama ka miƙa wuya an da ke ka cewa wannan karatun fatiyan in ka yi shi kana jayayya da liman ne a'a ko yana karatunsa kana karanta surar kana karanta fatiya yana yi kana yi babu komai dan rukuni kake tabbatarwa ko kuma idan ya zo karatun surarsa yana ta fafatawa sai kuma ka fafata fatiha tunda ba dole bane daman ka yi karatun sura wannan ra'ayin yana da ƙarfi ƙwarai da gaske na magana akan wajibcin karanta fatiha ko da kana bayan liman ne ina fata ana fahimta yawwa sai matsala a matsala ta gaba matsala ta uku duk akan karatun fatiha ne yanzu ba mun tafi cewa karatun fatiha dole bane rukuni ne ko sai yaya mutumin da yazo ya tarar da kuma liman din sa ya rukuni a nan fa kuka ce duk wanda ya bar rukuni bai da sallah to wannan shi zuwa yayi ma makare ne malam makare yazo ya tarar da liman yayi fatihar ya gama har yayi sura ya gama kuma ya kabbara kuma ya same shi a rukui kuma wai aka rubuta shi wai shi ma ya samu raka a hudu dan Allah ya yi fatiha bai yi ba to gaskiya akwai matsala kenan yaya za mu yi mu kubutar da wannan bawan Allah suka ce a ai akwai hadisin Abi Bakarata hadisin Abi Bakarata shine ya tabbatar da duk wanda itarar da liman yana ruku'i Allah ya sauke masa rukuniyatul Fatiha ka buga ta kawai ka bi shi a ruku'i wani bonus ne Allah ya baka kawai manzo Allah ce man adraka ar-ruku'a faqad adraka as-sujud wanda ya riski ruku'i ya samu sujjada wa man adraka huma faqad adraka ar-raka'a duk wanda ya riski ruku'in liman ya riski sujjadan liman faqad adraka ar-raka'ata haqiqa ya riski raka'a ya same ta ai kaga zance ya kare shikenan annabi ne ya faɗa akwai wani mai jayayya shi kenan wannan shi ne dalili nas kenan in nasi ya zo ko sai dai a sallama to wannan shi ne dalilin da malaman fikihu suka dogara da shi duk wanda isa liman yana ruku'i duk wancan larabcin da sabani da me na karatun fatiha shi ya kubuta kana kabbarawa in dai bai daga ba kun fahimci wannan to ka samu to shi ma wannan malam akwai wata matsala akwai hakuri matsalolin sallah suna da yawa amma mu dinka gane yana da kyau yanzu mutumin da ya zo ya samu liman ya yi rukuyi na bayan sama suna rukuyi na bayan sama suna rukuyi sai liman ya dago amma sahun bayansa ba su dago ba muna da hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama na bayana su yi koyi da ni sahu na biyu su koyi da sahun ɗaya sahu na uku su yi koyi da sahu na biyu sahu na hudu su yi koyi da na sahu na uku sahu na biyar su yi koyi da sahu na biyar fikihun anan sahu na hudu kai ko na biyar su yi koyi da na hudu fikihun hadisin anan suka ce kenan inda za ka zo masallaci ka tarar da liman ya yi ruku'i kafin ka kabbar harama liman ya dago amma sahun da ke gaban ka kai bai dago ba kai kabbar ka kai ruku'i kuma ka riskar ka me dalili suka ce ai annabi ya ce kai koyi da me sahun da yake gaban ka kai kuma sahun da yake gaban ka me bai daga ba liman ya ce sami Allahu liman hamida mutuminka sahun baya suna ta tasbihi ba su daga ba kai kuma ka fa hango liman din ya fa daga amma tun da sahun gaban ka bai daga ba suka ce me kai kabbara kai saboda annabi ya ce kai koyi kai koyi da na bayan kai koyi da na gaban ka yanzu in kai koyi da na gaban ka kam ba ka same shi ya rukuyi ba kuma kai ma ka yi rukuyi ka samu ko baka samu ba ka samu amma wannan wani kauli ne yawwa wani kauli ne saboda liman yace ku koyi da liman waliya tamma bikum min ba'dakum wanda yake ba ku koyi da ku ko ba ka bane wasu kuma suka ce san bai samu ba suka ce ga hadisi annabi yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza raka'a farka'u wa idza kabbara fakabbiru an sanya liman ne ku koyi da shi in yi rukuyi ku rukuyi in ya dago ku dago in yace in yace sami Allahu liman hamid ku ce ku sami Allah rabbana wa lakal hamd yanzu a wannan hadisin ba an liƙa ka da liman ba to ya za a zo a ce ka saba masa wasan bayan liman in mai ciwon baya ne ba a daga da ruba to wannan dai sabani ne na malaman shi ma in mun zo gabar insha Allah ta'ala za mu kekale mu ji meye malamai suka faɗa wanda yake mafi inganci. Idan kuna tare da ni, kenan yanzu riskan ruku'i, riskan liman yana ruku'i, riskan liman, ku ajiye maganar riskan mamu don wannan saɓani ne ko? Riskan liman ɗinka yana cikin ruku'i, kana can sahun ƙarshe ka hango gadon bayan sa kwance buga raka raka. To amma na yi bayani a baya, akwai kuskuren da mutane suke yi. duk wanda ya zo sallah yana gaggawan ya samu liman liman ya yi rukuni sai haka Allahu akbar yanzu me yayi dole a zaɓi ɗaya ba yana sauri liman ya yi rukuni ba kan na zuwa Allahu akbar sai haka kabbara ɗaya yayi wacce ce yayi ban ji ba shi shi a wajensa shi a wajensa ya yi kabbara harama ne ko? yawwa amma in za ku iya tunawa ai mun karanta a baya ita kabbara harama dole sai ka yi ta a tsaye da haka idan ba ka yi kabbara harama a tsaye ba duk wanda haka Allahu akbar ka yi kabbarar harama ba a tsaye ba, kenan ta juya ta zama me? Ta juya ta zama me? Kabbarar rukui, ka yi sallah ba kabbarar harama akwai ta? Allah kiyaye. Da haka wallahi duk gaggawarka, duk saurinka, idan ka zo sai ke Allah, da sauri. Allahu akbar ka ka tsaya sai ka ƙara Allahu akbar kenan kabbara nawa za ka yi kabbara biyu amma da yawa daga cikin yan uwa masu bin liman sallah a a wani fa ka Allahu akbar Allahu akbar wai shi mai wayo ne ai Allah ya sauke ku daina amin ku daina wala gigita da sallah babu wani gaggawa in ya dago ya dago ka san akwai ciwo ka zo ka tare da liman kana kabbara yana dagawa sai ka je wajen tsoro Allah ya ganar da mu ina fata ana fahimta Tayyib. To akwai wata matsala da kama ya kamata mu tattauna da ku anan dan ku daɗa ganewa? Kenan wannan ɗauke nauyin karatun Fatiha ba ya shafi wanda itarar da liman yana cikin ruku'i ne da zai karatun Fatiha ba. Amma suka ce idan mutum ya zo ya tarar da liman a cikin yanayin da yana dab da zai ruku'i kuma sauran lokacin da yana dab da zai ruku'i ya ishe shi ya karanta fatiha suka ce to wallahi sai ya karanta fatiha to bari ku ji kes din nan ka zo ka same shi yana ƙarshen wata sura wanda ayoyin da zai karanta ƙarshen suran nan ya ishe ka kai mamu da in ka kabbara za ka iya mai karanta fatiha ku gane hukuncin nan sosai ba kawai sai ka kabbara kawai sai ka yi shiru sai aka yi rukuni sai kai ma ka yi rukuni suka ce sallaka ta baci me yasa ka ƙi ka karanta fatiha kuma kana da daman ka karanta fatiha wannan in mun tafi akan ra'ayin wanda suka tafi akan dole ne karatun fatiha a bayan ba. Ku fahimce ni sosai. A, yanzu ba ya samu daidai lokacin zai karanta fatiha ba? To me yasa bai karanta ba? Ya zai yi? Suka ce ya maimaita wannan raka'a. In bai maimaita ba ya je sallar na haka to kuma ya yi sallah mai raka'a hudu ya yi sallah mai raka'a hudu kenan. Ka nutsu ba? lalle in ka zo bin liman ka samu ka jefa fatiyarka amma yaya in kana cikin karatun fatiyar sai ta kubuce sai sai liman kai rabi sai rukui kana da uzuri ka shiga cikin hadisin Abi Bakar kana da uzuri da haka duk wanda ya samu waqtan ya sa'uhu kuma ya tasanna lahu an yakra al-fatiha bai karanta ba ko ya shagaltu da wani du'a ne sittai a zamanin ya zo Allahu akbar liman yana ta bugawa zai gama karatun sura Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina mashar al-maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yanqu thawb al-abid min al Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wa salli kana ta buga addu'ar da take sunna ce ko mustahabbi ka bar rukuni yana gama du'a wal istiftahi liman yace Allahu akbar ka kwafsa yanzu anan don Allah me wajibi a kansa ba a magana addu'ar buɗe sallah lokacin da ka zo a makare kai da ake neman ka riski fatiha nan saboda an ce in dai ka tsaya gwargwadon tsayuwar karatun fatiha in dai ka tsaya gwargwadon tsayuwar karatun fatiha kuma ba karanta fatiha nan ba to ka wullar da raka'a nan babu ita to me ya kai ka da karanta addu'ar buɗe sallah wanda ko baka yi da ita ba sallah ka ta karbu kenan baka da fiqhul awlawiyat duka wannan abun jama'a mutum bai zai iya gane shi ba sai ya je makaranta haka idan ka zo kana bin liman sallah kuma kana kan fahimtar lalle sai an karanta fatiha kakka shigaltu da komai samu ka wulla ka jefa fatihar ka tabbatar kafin liman ya yi rukuyi ka karanta fatihar ka maganar ba mutum ya zo bayan liman ya yi shiru bai karanta fatiha ba bata fata so ba Allah sa ku gane Amin. Da haka lalle sai ka karanta Fatiha. Amma idan mutum ya zama ba zai iya karanta Fatihar ba to kaga ai babu imkaniya. Tunda babu imkaniya shikenan a sallah ta tayi. Suka ce kamar waye, kamar wanda yake da ciwo a harshensa. Bakin ma da kire ke motsa shi, yana da jiraha ko an masa amaliya, an masa tiyata akan harshensa. Ba zai iya ba. Ko kuma in ya motsa harshensa, ba iya karatu yanzu kama wannan mai larura ya zo an yi masa aiki ko yana da kumburin harshe ko na in ya motsa harshen ma ciwo da zafi yake ji kuma ba za ka iya karanta fatiha ba sai ka motsa harshe to wannan shi ma karatun fatiha ya faɗi a kansa saboda ba zai taɓa yiwa ba ya motsa bakinsa ba zai taɓa yiwa ba ya rufe ainihin wato labbansa guda biyu to wannan shine abin da na so na ƙarasa mana a satin da ya wuce dangane da karatun fatiha a sallah kun ji hukuncin da malamai suka faɗa Allah ba mu ikon aiki mu je rukuni na gaba sai rukuni na gaba malai ce ar-ruku'u ar-ruku'u a rukuni ne a sallah saboda Allah ma da kansa yace warka'u ma raki'in umarni ne ku ruku'i tare da masu ruku'i ko ku sallah tare da masu sallah cikin surul baqara ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun a cikin suratul hajj irka'u da Allah ya ce wannan umarni ne kuma sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbatar da lalle wannan sunna ko wannan umarni na wajibi ne dan manzo Allah ya gaya wannan mutumin musiyu salati da yazo zai gaya masa abin da ya zama dole a sallah ya ce sun marka hatta taqma illa raki'a kai ruku'i kuma ka dade a ruku'in ka sai ka samu nutsuwa shaji sun marka kai ruku'i hatta karka dago har sai tatma inna ake an ka samu idni ina ne natsuwa a cikin ruku'inka wanda yake ruku'i baya samun natsuwa ya lalata raka'arsa wannan yana nuna mana ashe ruku'i dole ne kuma rukuni ne a cikin sallah na gaya mana cewa ruku'i yana tabbatuwa ne da sanya hannu a ina a gwiwa dole sai an sanya hannu akan me akan gwiwa ina mai Me nake nufi da ruku'i yana tabbatuwa da sanya hannu akan gwiwa? Idan mutum ya zo sallah, ya haka, Allahu Akbar, kaga haka? Yanzu hannunsa a gwiwa kiko a cinya, ai bai ma yi ruku'i ba. Ko da haka yi kuwa, kaga haka? yanzu nan cinyata ne to ba nan aka ce ka sa hannunka ba a nan za ka sa hannunka wannan tafin hannun wannan raha ake ce da shi ya danne wannan kokon gwiwa wannan ma haka haka shi ne rukui haka kenan ana ce da mutum ya yi rukui ko a larabci ne sai in ya ɗora me hannunka yanzu kaga wanda suke haka Allah haka yanzu wannan daidai ne kalli ba duba inda ya riƙe ƙodonsa duba nan wannan ba daidai ba ne to sai dai mai lahura wanda ya je ya fada a keke ko ya fada babur ya guguje to nan zai iya yin haka kun fahimce ni yawwa da haka ba a yi ruku'i haka Allahu akbar kaga haka ko wallahi zaka wani yana haka ya riƙe cinya ka kashe ruku'in ka akar makalla haka kuma ba a riƙe ƙasan gwiwa haka wai dan wai ya nuna wai ka sun kuya sosai ustaz kenan haka ba a yin haka kuma ba a haka ba a riƙe bayan ƙafa kenan ba a cewa mutum ya yi ruku'i sai in gadon bayansa ya sunkuya har ya kai ga wannan tafin hannun zai taɓa nan yanzu kaga dijin da zai in yi haka tunda dai bai kai ba ruku'i ne in yi haka ma bai ruku'i ba in yi haka ma bai ruku'i ba dole sai na yi haka to ka yi haka kuma sai sunna ta gaya mana kaga hannun ya kai to amma wannan ba ruku'i bane me yasa suka ce shi ruku'in annabi yana kwantar da bayan an gane yana kwantar da shi ta yanda in ka dora ƙwariya ko kankana ba za ta faɗi ba na so in taho da kankana wallahi manta ne wallahi tallahi da sai mu gwada mutum ɗaya biyu idan kai ruku'i haka aje kankana za ta tsaya ina fata ana fahimta yawa ni din ma ku dan mun afuwa wanduna ne a daure sosai shi yasa ban san kuya da haka an gane dole sai kai haka ka tabbatar yayi ne bayan ka ya miƙe in ba kankana ba ko ƙwarya suka ce daga cikin dalilin da zai nuna cewa ruku'in ka ya daidai inda idan kai haka in aka zuba ruwa to ruwan bai zai gangara ba to fa da za a zuba ruwa haka to sai an samu wanda zai kwanta a gadon bayanka ka amma yanzu rukuyin da wasu shaka Allahu akbar kaga haka wallahi ba rukuyi bane wannan wani kuma zai haka sai ya haka saboda tsoron Allah shi kuma haka Allahu akbar ya suka duka duba wannan ashir me ne wannan ba rukuyi bane da ka rukuyi na daidai shine a samu me a samu balance a dora ƙwariya ƙwariyar dunkulalliya ba bakin ƙwariyar ba a dunkulalliya a dora ball wata ranka sa yaran ka tsora maka bal ko su tsora maka kankana ko su tsora maka ƙwarya ka gwada yanda yayi maka to shi haka zaka tarbiyantar da ugun ka shine wallahi ruku'in ka na daidai abu tsoron annabi ya ce duk wanda yi sallah bai cika ruku'i ba bai cika sujada ba Allah ko kallansa bai zai ba akwai ban tsoro ina fata ana fahimta sannan kuma dangane da kan mutum yanzu muna kan ruku'i ne ga ruku'i na kuskure Allahu akbar kaga haka kalli kamar idan mota kaga yanzu nayi ruku'i duba bayan ya kwanta amma kan ina yake kallo haka ba daidai bane ya za a yi to ga wani na kuskuren kuma duk Allahu akbar ka gani ina nake kallo can ka kalli haka ba daidai ba ka kalli haka ba daidai ba to ya za ka yi baina baina me baina baina kalli inda za ka yi sujada ko ka kalli ‘yan yatsunkan nan guda biyu wannan zai taimake ka wajen rukuin naka ya zama daidai Allah kar ka manta hannunka fa yana ina yana kan gwiwa Allahu akbar yanzu idan ina so zan kalli nan kaga sai ne haka ido na yana kallon nan gurin ku rabu da hula hula ba a hukunci da ita tsinanta daban ne kan ne ake so ya daidai haka an gane ko kuma ne haka ina nake kallo ga inda nake ga ido na yana kallon nan kun fahimta yana kallon inda zan yi sujjada shine daidai ko kuma yana kallon inda nan kafafuwa guda biyu suke kuma daman ko a tsayuwar sallah za ka iya tambaya ina mutum idansa zai kalla guru biyu ne ko dai haka Allahu akbar ya kalli setinsa gabansa wannan suka ce idan babu abin da zai ɗauki hankalinsa na hoto ko mai wucewa a gaban shi ba wani zane da zai ɗauki tunaninka haka kana kallon gabanka me dalili suka ce ai annabi yana sallah wata rana Allah ya nuna masa wutar jahannama ai yana kallon gabansa ne sai aga ya taka baya ya taka baya yana baya baya sai aka ce a yaya ka koma baya sai ce ai jahannama aka nuna wasu ya ga ruguginta shine yake koma ba suka ce to da ba dan yana kallon gabansa nan ba da ya ganta yawwa to sai ra'ayi na biyu ina mutum zai kalla idan yana sallah yana tsaye Allahu akbar haka ina wajen da zai sujada kenan in kan yi haka ba laifi bane in kuma yi haka shi ma ba laifi bane haka waiwaye kuskure ne haka ma waiwaye kuskure ne sai dai wanda yake da ciwo a wuyan haka aka saita shi aka ci haka zai to sai kabbar Allahu akbar sai haka saboda yana da me yana da larura an gane wannan yanzu mun fahimci ruku'i ne daidai ko wanda zaka sunkuya gadan bayan ya sunkuya sosai sannan ka kalli haka kanka kar ya daga haka kar kuma ya nade haka kar kuma kai haka kar kuma kai haka haka daidai dole zaka ji idan rukun yayi daidai zaka wannan jijiyoyin ka nan suna amsawa nan ma yana amsawa exercise ne sallah ai exercise ne sallah motsa jiki ne sallah da haka dole sai ruku'i yayi daidai kuma wannan mutum ya je gida da yara da iyali duk su gwada ma dan wallahi ba abun kunya a ciki zaka shekara 60 wallahi kana sallah irin ruku'in ka bai daidai ba wallahi Allah bai zai karba ba in dirka ko in sauka hankali to shi ke dan zai iya dirkar ai kar ku dauka ku bana motsawa to shi kenan mun wannan gaba to bari mu karasa matsalolin ruku'i a nan gurin malam ya ce ruku'i Allah ya ce ai ruku'i um, idan mutum ya sunkuya al'inhina'u ba rukuyi wani sunkuyo kawai kai haka wannan ba rukuyi wani Allah ba zai karɓi wannan ba tun da baka sunkuya ka kai a ainihin wato a yadda ake so ka yi ba ana so ka miƙe gadon bayanka kamar yadda nana aisha take cewa sun hasara zaharahu annabi ya miƙe gadon bayansa wa ta dala zahar bayan ya daidaita don haka daidaita gadon baya wannan kamali ne cika ne kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in hannun mutum ya kai gwiwansa shi din za a ce yayi rukuyi amma in dai bai miƙar da gadon bayansa ba to lalle ba za a ce yayi rukuyi cikakke ba ya watsar da abu mai muhimmanci shine sunna annabi da ta nuna a miƙar da gadon baya ina fata ana fahimta to wannan kenan um, idan mutum ya zamanto yana tafiya ne yana sallah akan dabba ko yana kan sallah akan abu hawa to shi kuma mun karanta da ku kun ga aibi zai iya rukuyi kamar yadda ya kamata ba to shi zai iya yin sunkuyo ne zai zai al'ilhina'u ne to wani irin inhina'i zai wani irin sunkuyo zai iya daidai gwargwadon yadda zai iya sunkuyawa ya ɗauka ya yi rikoyi kenan wanda yake kan abin hawa wanda yake kan mota wanda yake kan raƙumi wanda yake kan akuya in ana hawanta wanda yake kan saniya to ba zai iya riku'i yadda muka yi aikace ba zai yi inhina ne zai iya sunkuya ba sannan um, duk wanda yake da wata larurar da ba za ta iya sa ya miƙe gadon bayansa ba yana da wani ciwo ai an masa aiki ko an sa ƙarfe a gadon bayansa wanda ba zai iya sunkuyawa ba to shi ma zai sunkuya ne iyayen da zai iya yi kawai misali mutum yana da ciwo a bayan shi an masa aiki a nan da ƙarafuna iya ruku'in da zai iya yi shi haka ne zai iya yi kaga haka kaga haka ba ruku'i bane to amma yanzu me yasa zamu karbi ruku'in sa larura da haka me akan ya tsaya ana sallah ya tsaya kikam a ya gwada yi ko ya ka gwada iyayen da zaka iya kai haka din yayi a haka din wannan shi ma an sauƙaƙe mai saboda yana yana da yana da yana yana da uzuri kuma ya tabbata rukunin sa zai yi inhina'in sa haka in yazo sujada kuma to ya tabbatar sunkuyon da zai yi a sujjada tunda yana da larura a gadon bayansa sunkuyon ya fi na me ya fi na rukui sannan sai a da ya ci dalu mina rukui a yin daidaito idan an ɗago da daga rukui to wannan shi ma fa wata magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske al'ici dalu anan idan kai rukui ka ga rukui ka yi ɗaya ko to rukuni na biyu daidaito da garkuwi idan mutum ya rukui zai sun kuya gadon bayansa yaushe zai gama rukui idan ya gama yin itidali menene itidali miƙewa shine mai ɗan malikiya suka ce arrafu min rukui yanzu ina tsaye haka Allahu akbar ina yi in na yi rukui Allahu akbar kun ga na sunkuya ko to wannan sunkuyan da nayi na ai rukuni daya to rukuni na biyu fa al-i'tidalu anhu me al-i'tidalu dagowa sai ka dago kuma sai ka daidaita duk wanda ya ruku'i ya sunkuya ya dago bai miƙe ba menene i'tidalin suka ce lallai duk gabanka gabaki daya su zama sun koma inda suke a daidai kullu faqarin duk wani kashi na gadan bayanka ya zama ya miƙe ya dawo inda kake a da kana tsaye manzo Allah ce tun marfa min ruku'i hatta ta tadila qa'ima sai ka daidaita kana tsaye anan ma ana yin barna ana barna Allah ya kiyaye Allahu akbar na yi ruku'i ko yanzu na sauke wajibci na sauke rukunanci na yi ruku'i ko to mun gama wannan to wani rukunin na gaba shine الاعتدال عنه دن شيني الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده me ma'anar al'itidal sai kowace gaba ta koma inda take kafin kai ruku'i kenan kamar yadda ruku'i yake rukuni dagowa daga ruku'i shi ma me shi ma rukuni ne kamar yadda muka karanta a cikin nan littafi tayi in mutum ya jefar da rukuni a cikin sallah kaga bai da sallah to yanzu mutumin da yazo Allahu akbar yayi rukuni sami Allahu liman hamida Allahu akbar ya wuce ta lura ai bai miƙe ba wai ya yi kokari ya ce sami Allahu liman hamida ai shi sauri yake gashi da yayi rukuni Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar wani ma yana dan daga haka sai haka ya wuce kaga Allah sami Allahu Allahu akbar kaga kwata kwata ya jefar da rukuni ya jefar da wajibi ya jefar da abin da tilas ya yi shi da haka sai kai me Allahu akbar sami Allahu liman hamida kaga kowane gaba ta koma to shine kake da daman ka tafi rukuni na gaba shine me shine sujjada duk limamin da yake sallah baya dagowa daga ruku'i yana sami Allahu liman hamidahu ya miƙe kuna bin sa wallahi kuna wasa da sallah ku kuma ya kamata a yi masa nasiha wani zaka ga in ya dago kafin ma mun masa dagowa yayi gaba ya cuce ka da haka magana Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar wannan sallar da ake musamman a tarawihi wai fijo wai j5 wai sarkin gudu ba wai ba yawa sai lada wallahi Allah ba ya karba wasa ne wannan kai ruku'i ka dago ka tsaya cak sai komi ya koma inda yake to bari dan baku wata fa'ida komi ya koma inda yake a lokacin da kana tsaye idan mutum ya dago da ruku'i hannunsa yana ina ina zai aje na'am kamar yaya sake sadalu ai cewa aka yi ka dago kowace gaba ta koma inda take kafin ka yi ruku'i yanzu kafin ka yi ruku'i kana sallah minal jinnati wan nas hannunka ina yake eh Allahu akbar ba ka yi ruku'i ba taib sai aka ce ka dago kowace gaba ta koma inda take sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu inda hannuna yake kafin da rukuyi ina yake a kirji dan haka suka ce zaka maida hannunka akan kirjinka ne ba zaka sake haka ba suka ce ai kafin ka rukuyi hannunka a sake yake to wannan ma wata matsala ce zamu zo kanta insha Allah ta'ala amin ya rabbal alamin ana tare da ni kuwa sai bari mu nemi gurin kwana eh bari mu nemi gurin kwana sauran abu guda daya insha Allah da haka duk wanda yayi gaggawa ya jefar da dagowa daga ruku'in sa to sai ya rama wannan raka'a in ya tuno ina fata ana fahimta sai abu na karshe da zamu tsaya akan sa shine as-sujudu ala al-a'dha'i sab'a yin sujada akan gabai guda bakwai jama'a duk wanda zai yi sujjada sai ya yi sujjada akan gabbai guda bakwai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati arab a wata riwayar ala sab'ati a'zumin an umarce ni na yi sujjada akan gabbai guda bakwai sai sun cika guda bakwai din nan cif cif ga gabbai guda bakwai zan yi sujjada sai ku irga ku irga gaban ai ta hakuri fa da Allah ku ta hakuri musa in mun wuce mun riga mun wuce in mun zo zakka kaga ba sai ma hukan teburi ba inda shi kudi ne za a bayar ina so ne sujjadan yanda kowa zai gani ana so a sujjada akan gabai guda bakwai menene gabai guda bakwai wannan gaba daya wannan gaba daya daya biyu kenan dole in zaka yi sujjada wannan tafin hannun su yi me kaji ko gwiwa gaba daya gwiwa gaba biyu ya zama guda nawa eh kudu ko nan gurin yan yatsun kaɗin nan gaba daya ga wannan ma na hagu gaba daya nawa sai goshi da hanci shi goshi da hanci a matsayin gaba ɗaya ne shi ne suka ce duk wanda ya zo su jira ya kafa goshin kaɗai bai kafa hancin ba to kenan bai yi sujada cikakkiya da wannan gabar ba daidai yake da wanda ya zo sallah sai Allahu akbar ya dangale wannan hannun ina fatan kuna ganewa kenan sujada ba ta zamantowa cikakkiyar sujada sai wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan duk sai sun taba shine sujjadar da Allah yake so bawa yayi masa duk duniya ba wanda ake masa wannan in ba Allah ba to gashi nan zan yi sujjada bismillah ya Allah yanzu ga ne nayi ruku'i ai wannan zan yi sujjada sai a lura a gani sai mu irga ga gaba ɗaya ga gaba ɗaya ga gaba ɗaya ga gwiwa ga gwiwa hudu ga ta wannan yatsa ta ta kafa ga wannan kaga shida ko saura ta nawa ta bakwai dama ita ce ta ƙarshe shine me go shida hanci Allahu akbar kun ga haka yanzu kaga ɗaya gaba kaga ɗaya hannu na hagu gaba gwiwa ɗaya gaba uku gwiwa ta da hagu hudu kafata ta dama na kafata biyar ɗayan ma na kafa shida ga goshi na tare da hanci fa to wannan shine sujjada da ake so kuma na muku bayani dama in an zo sujjada ana so a samu space kada tumbi ya matse cinya haka Allah haka kana numfashi haka haka wannan kuskure ne sannan wannan hannun ana buɗe duk mun karanta yana idan an zo sujjada miƙewa ake haka aka ce manzan Allah idan ya zo su jera kamar yadda za su bar salatu nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujafi yasa wasu ma za ga sai sun yi haka Allahu akbar ka gani kaga cikakken su jera kenan wannan kalli space din duba kaga ba komai a wurin Allahu akbar yanzu me bai fito ba ga goshi da hanci ya hau ga hannaye sun hau ga goyoyi sun hau ga wannan kuma aka gaya mana idan mun yi sujjada me kafar mu za ta yi kafar mu za ta haɗe haka haka kun ga waɗannan sai a haɗe haka sai a yi haka Allahu akbar kun gan su ba wai haka ba ba kuma haka ba duk wanda ya sujada ya haka to ya sujada akan gaba nawa shida wanda kuma ya haka ta yi ba ta yi ba ko ya zo ɗora akan wani abu haka ba ta yi ba an gane ko ko wanda ya zo su jada ya haka ta yi ba ta yi ba ko wanda ya zo ya haka duk ba ta yi ba sai dai meme wannan duk larura ba za ta hana ba larurar ɗan adam yana iya kama kenan dole idan za mu yi sujjada mu yi sujjada akan gabbai guda nawa gabbai guda bakwai wannan goshin jama'a dole sai ya taɓa ƙasa, duk larura. Akwai malaman da suka tafi akan cewar dirin sai goshinka ya taɓa ƙasa. Wasu kuma suka ce, "A, me larura fa, me larura yana da dama." Suka ce, "Ai, ina maganar larura." Bari ku ji ƙisar da zan kawo mana ta ƙarshe. Suka ce, "In dai gadon bayanka yana iya sunkuyawa." to ka kai goshinka ƙasa. Abdullahi ɗan Abbas, sababin makancewarsa, idansa ne yake ciwo ba shi da lafiya. Likitan wannan lokaci, Ibn Abbas, likitan wannan lokaci ya ce Ibn Abbas, karka kuskura ka saka kanka a ƙasa. Yanayin ciwon idon kan nan ya yi tsanani. Ibn Abbas ya ce Allah kiyaye in zo ne ciwon da zai hana ni sujjada ban ga wannan ciwon ba in ji ba in ji Ibn Abbas yana zuwa sallah ya buga kansa a ƙasa ya sujjada kuma ya makance sababin makancewan sujjada ka ji kauli na farko Ibn Abbas ya makance a ƙarshen rayuwarsa makafo ne sai ilimi a wata riwayar da aka fi yawan faɗa shi ne a'a wata rana ne da shi da babansa abbas suka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suka tarar da manzan Allah sallallahu alaihi daidai lokacin ana masa wahayi baban abdullahi dan abbas abbas yayi wa annabi sallama ai an san abbas ba fa annabi ne ko yayi ce assalamu alaikum annabi bai mai da sallama ya ƙara cewa assalamu alaikum annabi bai mai da sallama ba ya daɗa cewa assalamu alaikum annabi bai mai da sallama ba ashe akwai jibrilu a gefensa shi ibnu abbas ya ga jibrilun ya ga a lokacin wahayi ake wa annabi yana cikin wani yanayi na karban wahayi in yana karban wahayi baya kula kowa inna sanulqi alayka qawlan saqila shi babansa bai gani ba babansa ya fita yana fushi ya ji ba daɗi kuma ya tsorata ko dai annabi yana fushi da shi ne sai daga baya sai ibn abbas ya ce da shi ka san me ya faru sai shi a ya ce lokacin da kamar sallama bai mai da amsa ba ba in amsa muka yi ba mala'ika ne yake so kan mai da wahayi sai yake cewa kai ka gan shi sai ce kwarai ko na gan shi na ga mala'ika malamai suka ce tun da ya ga mala'ikan ne ya makanci shi ne aka ce duk wani ordinary mutum duk wani ordinary mutum da ya ga mala'ika to dole sai ya makanci amma banda annabawan Allah su annabawan Allah suna karskiya da mala'iku za su gan su ba su makanciya amma duk wanda ya ci karo ya ga mala'ika to zai makance ba ai zai makance to kaji dalilin makancewar Ibn Abbas. Me ka sa na kawo muku wannan? Dalili guda biyu ne. Malaman da suka ce dole sai ka yi sujjadan nan suka ce in Ibn Abbas ya sa goshinsa a ƙasa har ya makance saboda wajibcin sujjada wani zai zo kawai sai sai ya kiyaye sujjada ya wani makalewa suka ce dole sai to amma nan ce mafi inganci wala tulqu bi aydikum ila taharuq kar ku jefa kanku irin zuwa ga halaka an gane ko yawwa ku yi a hankali fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwado ba a ce saboda tsoron Allah ka je ka makance duk wanda aka masa aiki a idansa ya zama bai zai iya sunkuyawa ko rukui ko sujada ba sai ya yi imani sai ya yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين ثم آمين